لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك سبحانك لا نهفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يورانا جمعة ta daga cikin ranakun da muke gabatar da karatu littafin ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa na alqadi iyad al-yahsabi alayhi rahmatullah muna babi na farko fasali na biyar a wannan littafi inda malam yake yin magana kan suratul duha abinda wannan sura ta kunsa a cikinta ta na fuskoki na darajawa da ƙaddara wanda Allah yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun ji dukkan irin abinda malamai suka yi bayani na mahangan ayoyin wannan sura musamman wa wajadaka dhalan fahada da fadin Allah wa wajadaka a'ilan fa'adna mun ji abin da malamai suka yi faɗa akan wannan ayoyi da faɗin Allah wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ire-iren su malamai suna da maslakan hanya guda biyu hanyar farko ya ake fahimtar nusus na alqur'ani a wannan hanya malamai sukan kalli dukkan lafazan da suka zo a cikin alqur'ani سيأتي الخطاب للنبي والمراد به أمته أنا مقاد من زعلني ابتداء أما أن أما سأكي نفي واستكتي آه النبي أكي نفي صلى الله عليه وسلم كيسعي فأما على كل حال duk idan ka samu lafazi a Qur'ani ko a hadisi kafin ka fassara shi ana buƙatuwa ka kalli wanda aka jingina ma lafazin dan ka samu mafita wajen yin bayani za mu tashi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala nun walƙalami wa ma ya tsoron ma an tabi ni'imati rabbika bi majnun wannan sura sotul ƙalam yadda yake a tartibin al'ur'an al'ayat wannan ayoyin na farko na wannan sura أقسم الله تعالى بما أقسم به من عزيم قسمه على تنزيه المصطفى مما غمسه الكفر به وتكذيبهم له حكمة مما غمسته الكفرة به وتكذيبهم له آه ما لا يكي سوى الله سبحانه وتعالى يا يرزوه نون yadda muka sani ya daga cikin huruful hijaiya al-huruful muqatta'a wanda fassarar su haƙiƙanin ma'anar su shine a ce Allahu a'lam bi muradihi bizalik Allah shine masanin haƙiƙanin abin da yake nufi da su amma Allah subhanahu wata'ala kuma ya bude kirjin waɗansu bayan Allah daga cikin malamai sun yi ijtihadi wajen bayani irin waɗannan abubuwan misali idan aka ɗauki alif lamim sukan ce alif ɗin nan yana ishara ne akan Allahu lamun yana ishara akan Jibril mimun ishara zuwa ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ban duka ijtihad ne na malamai akan irin wayannan harufan ubangiji yana cewa huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitabi وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم so malamai suka ce irin waɗannan ayoyin su ne mutashabihat din wanda sanin haƙiƙanin sai dai Allah subhanahu wataala amma malamai suna istihani saboda ka nun ɗaya daga cikin harufan ne wasu suka ce nun din nan abinda ake nufi da shi zuciyar sayyiduna rasulullah nun shi ake nufi to kuma ya aka yi tawilinsa to Allah da yayi rantsuwa da abinda ya rantse da shi don ya nuna mana girman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abu na biyu don Allah ya tsarkake annabinsa sallallahu Alaihi wasallam daga dukkan abin da kafirai suka aibata manzan Allah da shi wata kizibihim la da ƙaryata wanda suka yi masa wa anasahu wa basata amalahu bi qawlihi muhsinan khitaba da kafirai suka bada maganganu marasa dadi akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah bai bar annabin ya mayar da amsa ba sai Allah da kansa yake difa'i akan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma ya tabbata hadisin bukhari manzala na cewa inna ruhal qudus ma'a ma'a hasan ma nafaha ar-rasulillah Allah yana aiko mala'ika jibrilu ya karfafi Hassan ibn Sabit a duk lokacin da Hassan yake rubuta waƙoƙi dan yayi dibai ga manzon Allah wannan abu ne mai ban mamaki ruhul qudus malaika jibril ake aikowa ma a Hassan a wani lokaci lokacin da Hassan yake yunshidu shi'iran difa'an an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda to idan Allah subhanahu wataala shine zai difa'in akan annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaji Allah bai bukatar rantsuwa amma sai ya rantse dan ya nuna mana girman annabi a wurinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ishi mutun ya sani na martaba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abinda muslim ya ruwaita sahihu muslim wanda annabi ke cewa inni la a'lamu hadran bi makkah kana yusallimu alayya qabla an uqas annabi ce wa inni la a'rifu al'an akwai wani dutse na nan a makka annabi ce na san dutsen dutsen da kansa yusallimu alayya yana gaye da wato inda mutum zai sawo hankalinsa dutse suna daga cikin jamadat ko ba sa motsawa amma duk da haka dutsen yusallimu alayya yana mini sallama yana gaida ni annabi ce qabla an ub'as tun kafin a bani annabta wa inni la a'rifuhu al'an na san dutsen ma malamai suka ce wannan dutsen shine hajarul aswad shine wanda ke gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da duk wanda ya aikin haji burin sa ya sumbanci hajarul aswad wanda umar yake cewa inni la alim annaka hajaran la tadur wa la tanfa walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko qabbalaka ma qabbaltuka ko yuqaddiruka ma qabbaltuka to amma duk da haka sai ga dutsen nan yana isar da gaisuwansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka koma saboda tafsirin nabawi al ibnu kasir za a samu maka hadisi daga ruwayan sayyidina ali yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake maka ma marra bi hajarin wala majarin wala shajara illa qala assalamu alayka ya rasulullah lokacin da annabi yake garin maka babu sako da lungun da annabi zai bi in dai akwai dutse a gurin ko wata bishiya ko wani abu sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah baya da wannan sahabi yana cewa kunna nasma'u ibnu ibnu mas'ud kunna nasma'u tasbiha ta'am wa rasulullah ya'kul manzo Allah yana cin abinci amma abincin yana tasbihi har sahabbai suna ji tun Allah mai hankali ya kamata ya gane girman mai cin abincin nan abincin yake yin tasbihi amma manzon Allah yana cin abincin kuma sahabbai suna jin tasbihin abincin duka wannan daraja ne nawa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam so raka da mushrike suka bada maganganu akan annabi sai Allah ya ce nun wal qalami wama yasturun sai ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun in aka ce majnun ma'anar sa a larabci shine mare cikakken hankali ko mai tabuwa to sai suka danganta kazamin lafazin nan wal iyad billahi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kafin Allah ya mayar misali annabi hudin sun ce inna lanaraka fi safaha ko kalmar safi mananta gayan dai mai raunin hankali amma sai ce ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin wannan sun ba ta wace shi annabi ya kare kansa amma shi rasulullahi da aka faɗa Allah ya ce nun wal qalam yawma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun in aka ce ma ya daga cikin harufa a larabci mai aiki irin aikin laisa wato in wa ma wala wala ta almushabbahatu bi laisa suna wa suna raf'a si wa labari nasba akan ƙarin ba'i a labarin su don yayi dalala akan tawkidi wa taqwiya kalam misali alaysa Allahu bi ahkamil hakimi al-harabci za a yi cire ba'in inda ba ƙur'ani ba ne ya zo mansubi amma in aka sa ba'un to ƙarin ba'i ya dullu ala ziyaratul ma'ana to nan shi Allah ke cewa ma anta a fassara ma anta bi majnun Allah sai ko kaɗan damuwa ta hankali ko ronin tunani ma anta ba dai kai ba in ji Allah me dalili bi ni'mati rabbika dalilin ni'mar da Allah ya maka ya rasulullah wace irin ni'ima ce Allah subhanahu wata'ala ya zabi manzon Allah ya maida shi jagoran annabawa gaba ɗayan su a'a ba a ba annabi annabta ma sai Allah ya yi yarjejeniya da shi annabin cewa idan zan baka annabta amma da shar'i idan annabi Muhammadu ya bayyana za ka aji annabtar ka dawo ka taimake shi ka yi imani da shi? sharaɗi ka yadda e to zan baka annabtar wai zaka zallahu misaƙan nabi'ina lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minuna bihi wa latansurunna qala aqarrtum wa aqadtum ala dhalikum isri qalu aqarrna ala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin saboda ka ce wannan alƙawarin da suka yi a alamun zan aka ba su annabta a yaushe suka cika wannan alƙawarin daren Isra'i da Miraji Allah ya tara annabawa 124 suka taro gaba ɗaya daren Isra'i da Miraji sai ga manzon Allah ya iso sallallahu alaihi wasallam tare da malaika Jibril da ya iso Baitul Maqdis sai ya samu wani dutse sai ya tsuguna a kansa sai kishi ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa hadisin Bukhari aka masa ina'in min labanin wa ina'in min asal a wani riwayin ina'in min laban wa ina'in min khams kofi ɗaya nono ne ɗaya kofin zuma ne a ciki sai annabi ya ɗauki zuma ya ɗauki nono sai ya sallallahu alaihi wasallam sai aka yi sahu ga annabawa duk sun taru Allah ya tsaka Yusuf na bahari yana ta fal anbiya'u jami'uhum ahya'u lamma ata baital muqaddas ja'u صلى بهم قوم لديه ولا كان الامام وكلهم ماموما annabawa kaf suka yi sahu manzo Allah ce ina gefe ina jira in ga wa zai yi sallah nayi zaman annabi Ibrahim zai yi sallah sai Jibril yake ta ina kake ayyo kowa mamu ne kai ne imam sai Allah yake ce masa to ga nan was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun ga annabawa nan a gaba ka tambaye su inji Allah subhanahu wataala to haka wannan darajar da za a tara annabawa wanda mun san annabawa Allah ce Allah yafsafi lil malaikati rusulan wa minan nas go sune zababbu to amma a cikin zababbun ba su zamo ba da wannan darajar sai dai bai a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Allah yake cewa sa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ah Hammam bin Munabbih asalinsa bai hude ne ya musulunta yana cewa qara'atu sab'ina kitaba littafi dai dai littafi 70 na karanta wanda Allah ya sauka wa annabawa amma duk alkitafan na duba na karanta a bangaren hankali kadai irin hankalin da Allah ba sayyidina rasulullahi da hankalin sauran halitta sai na samu kamar adadin rairayin duniya dauki kwaya daya arbawa mutane to kwaya ɗayan nan na rairayin duniya shine girman adadin hankalin da Allah ba sauran halitta amma hankalin manzala shine adadin rimalin duniya ragowar da ba dauka ba shine hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun so duk abin da yake Allah ne ya halicci wannan abun in dai Allah ya halicci wannan abun to ya san matsayin manzon Allah a gurin Allah kowa ne ne sawa'un an motsa abin ko ba motsa ba arwahuna nahwa al-hijaz taqalla'at kahanini mubtaribin ila al-awtani inna quyura وإن قصدت جناحها تسمو بهمتها إلى الطيران duk wani mumini idan an kira Madina zai ce baladu rasulillah in an kira sayyiduna rasulullah zuciyar za ta bashi amsa wannan shine sanadiyar imani in an kira annabi Muhammadu zuciyar za ta bashi amsa wannan shine sanadiyar addini in an kira manzon Allah zuciyar za ta bashi amsa wannan da shine sanadiyar samun taqwa to saboda haka Allah ya ce masa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi nihayatu al-mabarrati fil muqatabati wa a'la darajati al-adabi fil muhawara al-qadi yake cewa wa hadhihi kaga wannan aya nihayatul mabarra shine kololuwan nagartarwar Allah ga manzon Allah nihayatu mabarra fil mukhataba a wajen yin magana wa a'la darajatil adab shine kololuwan daraji daraja na ladabi fil muhawara wajen mayar da zance wato musulmi da ya lura zai ga Allah da kansa idan zai magana da manzon Allah ta kallon lafazan da yake dauka misali afallahu anka lima azinta lahu lafza Allah yake dauka masu tausatan lafazi masu zurfin ma'ana idan zai magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam wace min babi aula musulmi ya kamata ya koyi ladabin Qur'ani ko ya rika daukan lafza na girma na girmamawa da mutuntawa ya rika danganawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su summa a'lamahu bima lahu inda min na'imin jarimin وثواب غير منقطع لا يأخذه عد ولا يمن عليه ولا يمن به عليه ما لا يكي باين الله يا رنسوا sai ya faɗi dalilin rantsuwansa na kubutar da hankalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da zurfin tunaninsa da ismansa sai Allah ya koro bayanin cewa to ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya masa ni'imomi wanda suke da'im marasa iyaka wanda ba sa yankewa wa thawabin ghayra munqati la dansa a gurin Allah ba yankewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan musulmi zai tunani lokacin da manzo Allah ya bayyana a duniyar da ya bayyana wani Allah ake bautawa ana shan giya ana tambaye duk ta'addanci ana yi amma manzo Allah shi kadai ya tar duniya shi kadai ba takobi ba kibiya ba mashi shi kadai saboda uddu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana shekara 13 ko tsinke bai daga ba amma kar ka manta a irin wannan shekarun kuma aka iya samar da irin sayyidina Abubakar sayyidina Umar سيدنا عثمان سيدنا علي سعد بن ابي وقاص عبد الرحمن بن عوف سعيد بن زيد irin waɗannan manya-manyan sahabbai sayyidina zubair duk a irin wannan matakan aka samar da waɗannan mazajen da duniya bata irin su ba har yanzu irin abubakar bai ba a duniya har yanzu irin sayyidina umar bai ba a duniya har yanzu irin sayyidina usman a duniya bai irin su ba har yanzu irin sayyidina aliyu Allah bai yi irin waɗannan mutanen ba saboda annabi na cewa inna Allah faddala ashabi ala jami'in nasi siwa nabiyina wal mursalin sahabbaina waɗannan manya-manyan Allah ya fifita su akan dukkan halittar Allah banda annabawa da manzanni to duk a irin wannan tsakanin Allah ya samar da su saboda duk inda ga ana bautawa Allah ana ibada a wurin to saƙon annabi ne ya isa gurin sallallahu alaihi wasallam saboda ladan su a gurin Allah ba ta da iyaka ba ta yankewa sallallahu alaihi wasallam la ya'khudhu at lissafin mai lissafi ba zai iya lissafa ni'imominsa ba da darajojinsa ba ibnu farudin yana cewa wa ala tafannuni wa safihi wa husnihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi din yanda mutane suka iya nau'antawa da zurfin tunani da hikima akan su sifanta su faɗi darajoji na annabi sallallahu alaihi wasallama ba za su iya ba faqad hayyara mukutaru afkara alami manzan Allah ya yi mutu da hankalin duk wani mai tunani idan kana son ka iya gano matsayinsa a gurin Allah to tunaninka zai kare baka iya kai inda ake so ka kai ba darajar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi man bihi alai sannan babu wani mutum da zai wa annabi gori yace ai ni ne mai kaza a'a shi ya ce addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ta daga cikin hikimomin Allah subhanahu wataala Allah ya ɗauke mahaifinsa tun yana ciki idan yaro na da uba idan aka dake shi zai ce baba idan bahaushe ne idan balarabe zai ce abi ko abuwi to ubangiji saboda kishinsa da manzon Allah a karancin shekarun annabi ma Allah baya san a kira wani in ba shi ba maimakon ya ce abuwi ko abi a'a ya ce rabbi shi Allah yake so sadaka ba za a ɗauki mahaifin kawai wanda shi za a gani a kira ko sadaka ko duk abin da ya faru ubangiji ne lokacin da ya kai shekara shida ya tarar da mahaifiyarsa ya ce lokacin da za a ce idan wani abu ya faru ya kira mahaifiyarsa ce ummi ko to sai Allah subhanahu wataala ce to bari in ɗauke ta ba na son ka kira ta kira ni sai ce kawai rabbi maimakon ummi shine wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina Allah ya rasulullah kai hakuri ni ne ni ne na bace mutum al'amarin ka kai fa innaka bi ayunina duk inda zaka tafi fa innaka bi ayunina saraka lokacin da ya fito daga Makka za shi Madina hijira yawayawa ya kalli Makka sai sai wallahi innaki la khairu biladillah wa ahabbu biladillahi inda Allah ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت yace wallahi maka kene mabibitin gari a gurin Allah yana magana da ina kenan yukhadibu makkah sallallahu alaihi wasallam keke mafi soyuwan gari a gurin Allah amma bacin mutanen ki sun fitar da ni da ban fita ba yana gamawa sai Allah ce innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad maka ce kake tunani rabu ya rasulullahi bare kai zan dawo da kai sai ka rabu bani motsi a gare in ba kai ba sai Allah ya dawo da shi sai inna fatahna laka fatahan mubina sallallahu alaihi wasallam shine fa innaka bi ayunina kana karkashin kulawar mu sai Allah ya kuma ce masa wa inna laka la ajran ghayr mamnun thumma atna alaihi sannan Allah ya yi manzon Allah bima manahu min hibatihi da abinda Allah ya sadaukar da shi ya kyautar da shi na ni'imominsa na baiwansa ina son mu gane anan nan da yake bima wahabahu bima manahahu abinda Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi babu wani halitta wanda Allah ya sadaukar mai da kayansa gaba ɗaya ba manzon Allah ba ina nufin duk abin da yake na ubangiji idan annabi ya bayar sabai misali a ubangiji ya tabbatar da cewa dukkan wanda ya faɗi kalman shahada wanda ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ina ne makomansa aljanna amma da aka samu wani ya faɗi wannan kalman ya yi dukkan salolin da ake bukata ya yi amma sai aka same shi ya saba umarnin manzan Allah wato ga annabi na wuri sai wani abu nau'i da yake kamar da khiyana ga sallar ja azumi wanda ya mutu ya kamata misali a akalan a ce na aljanna sai manzo Allah ya ce kalla ra'aytu fi nari بهرة غلها وبخيبر أنت أنا في جايات أو تناقش دليل أن هذا الخيبر يا بني بربو يا بوي أنا بين جايا باشبا سيدو يا بوي دون أي شيء يا بني إيش أبدا بايبر manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana kuba sai yake cewa Idris shi manzon Allah na kuba wasu suna wani da zama ina yana masallaci sai ce Idris ibnu Rawaha yana kuba sai ya ce Idris to sai zo na kara Idris mun zama ne yana sai zo ka annabi ya kuma kuba mai jalla gashi a ran ibnu Rawaha wuri ɗaya daga cikin ƴar wannan garin sai ya aure ta da ya aure ta ta zama iyalinsa duk wanda aka ba shi ganiman waɗannan kabilan wannan matan sai ya yanta ta kawai suka ce kai innahum asharu rasulillah surukan manzala mu bautar da su bai taɓa yiwuwa kowa ya yanta nashi bai face a yanta ba amma saboda ya auri danginsa duk wanda ke da ita a baiwa sai ce ki ke na yanta ki saboda me girman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa innaka la ala khuluqin azim dan uwa duk wani yabo da zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kusanci wannan yabon ba wa innaka la ala khuluqin azim wani yace wa sayyidatina Aisha ki mini bayanin dabi'un manzon Allah tace amma ta qara'ul qur'an ba kanta alqur'ani bane shi ina karanta tace to kana khuluquhul qur'an shi manzo Allah ɗabi'unsa shine alqur'ani so mutum yana magana akan ibn manzo Allah sai mutum sai saurara madahanka ayatul kitabi fab'atha yudni ala alyaka najmu madini wa idha kitabu Allah yaqra muftihan kana kutubu mutar kulli bas ayoyi Allah ya kauta suna yaban manzo Allah sallallahu alaihi wa innaka la ala kulli azmi Ila wasu kace alqur'an ake nufi وسكتها الإسلام الجليل وسكتها الصدق الكريم شعوى والتجربون جمسته وقيل ليس لك جهوة إلا الله إن الله ما قدمت إلا الوجه الله سبحانه وتعالى ليس لك جهوة إلا الله قال الواسطي الواسطي يأتي وحتى عليه بحسن قبوله بما أفضاه إليه من نعمه وفضله بذلك على غيره لأنه جبله على ذلك الخلق فسبحان النبي الكريم المسلم الجواد الحميد الذي يسر للخير وهدى إليه ثم أثنى على قائله وجازاه عليه سبحانه ما أجمر نواله وأوسى إفضاله الواسط yake cewa Allah ya yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin kyakkyawan qabul idan aka ce qabul ya zamo alamul ulwi da alamul sufli dukansu suna ittirafi da matsayinka sun yi izani sun kaskantar da kai a gare ka wannan shine alqabul zamu kuma mu san wannan a hadisi a hadisin bukhari annabi na ta inna allaha iza ahabba abdan نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى في السماوات إن الله أحب فلانا فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض إذن الله يسوباوا sai kira malaika jibril tace jibrilu ina son bawa na wani dan wani ka so shi malaika gairu mukallaf ba mukallaf bane amma anan an dora masa aiki sai yayi dole shine fa ahibbahu kaso shi to anan mun yi tarayya da mala'ika fa ahibbahu kaso shi fa yuhibbuhu jibril mala'ika sai yaso shi kuma yunada fis samawat tun daga sama ta dai har sama ta bakwai sai an yi shela inna allaha ahabba fulanan fa ahibbuhu Allah yana son wani kuso shi duk kuwa sai yaso shi annabi ce thumma yudau lahu alqabul fil ardi duk inda ya fuskanta sai ga ana son shi duk inda kaje sai kaje ana ambatan shi to alqabulu ne daga wurin Allah subhanahu wataala sai zama dukkan alamul quli was sufli yunashidu zikrahu sallallahu alaihi wasallam wannan shine qabul kikkiawan yabo kikkiawan karba da kuma jibintan al'amarin sa gabaki da lima azzahu ilayhi min ni'amihi irin ni'imomin da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam وفضله بذلك على غيره الله يا فيفيت منزن الله akan duk wani annabi da wannan darajojin zaka samu a sauran annabawan yanda Allah ya yi musu idan mutum yana buƙatar magana da Allah subhanahu wataala ko da wata buƙata ta dojin wannan annabi ne amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yanke mana zango tsakanin mu da Allah ya hada mu kai tsaye mu je gurin Allah bai zaka laka ibadi anni فإني قريب فإني قريب صدق النبي ne yake muna zango muna yi tsaya gaban Allah mai munajati da Allah subhanahu wataala li'annahu jabalahu ala zalika al-khuluq Allah ya halicci manzo Allah kan kyawawan dabi'un nan fa subhanal latif al-karim sarki ya tabbata ga Allah latif al-karim sarkin kyauta al-muhsin al-jawad al-hamid sarkin da yake mai kyauta mai baiwa wanda ya cancanci aibe shi wanda shine yake zabar bawansa ya sauƙaƙe masa zuwa ya sauƙaƙe shi zuwa ga alkhairi ya nusar da shi ga alkhairi sannan ya yabi wanda ya aikata abun sannan ya yi sakayya akan aikin wannan sai dai Allah subhanahu wataala Allah ya shirya abu da kansa sai ya aje shi a wani guri sai ya zaɓe ka sai ka yi aikin sai ya nuna maka yadda za ka yi aikin kuma idan ka yi sai ya yabe ka har ma ya baka tukuitin abin da ka yi wannan sai dai Allah subhanahu wataala lamma da Allahu da'ina li ta'atihi بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم صلى الله عليه وسلم وأوصى إبداله ثم صلاه سنة الله رراشم الزن الله صلى الله عليه وسلم عن قولهم بعد هذا أجن سكا فتا نممون اللفظي سي الله رراش النبي باشي هقولي بما وعده به من إقابه وتوقيدهم بقوله Allah ce tun da sun gaya maka wannan magana rabu da su fasatubsiru wa yusirun bi ayyikumul maftuhun Allah ce kai hakuri sa ido ka gani zaka ga abin da zan musu za su ga abin da zai faru da su sai sun tabbatar da wane ne mai damuwa a hankali bi ayyikumul maftuhun as-salatul ayat bala ce ayoyin nan guda uku dukan su Allah yana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da su summa aqafa ba'da ba'da madhihi ala dhanni aduwi sannan sai Allah ya biyar da magana yana zargin babban maki wanda ya bayyana adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala zammi aduwihi wa zikru su'i khuluqi aka faɗi mummunan ɗabi'unsa da miyagun halayensa wa addi ma'ayibihi da lissafa wato a ce miyagun ɗabi'unsa da munanan sifofinsa متوليا ذلك بفضله ومنتصرا لنبيه صلى الله عليه وسلم الله ya faɗi kazaman lafuza na ɗari'un wannan mutumin amma dalilin furta su sabida difa'i ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama shine ga ina Allah ke faɗa fa zakara bi ta'asharata khasla dabi'u sha uku Allah ya faɗa marasa kyau min khisaliz zammi fihi bi qawlihi ta'ala fala tudil mukazzibin har iza faɗin Allah ta'ala asadirul awwalin wato duka wannan wa ta yi kullu halafin mahin hammazin masha'in binamim manna'il lil khair mutadin atim utillim ba'da zalika zanim Allah ta utillim ba'da zalika zanim Allah ta to ai ba ma dan halal bane wato ba hanya mai kyau aka same shi ba wannan sirrin ba wanda ya san shi duk duniya shi Walid ibn Mughira sai da ya taba manzon Allah sai Allah ya ce to za a san ku kai waye ku Allah ya faɗi ga dabi'unsa Allah take a ƙarshe ma ba dan halal bane da yaji wannan magana sai ya ce wallahi Muhammadu ya zage ni a bakin sa duk abin da ya faɗa a kai sa yace ba yi bai inkarin ko dai ba amma sifa dai ce bai yadda ba shine ba'da zalika zanin cewa ba dan halal bane saboda ka sai an gaya masa ta dauki takobi wajen mahaifiyarsa yace kin ji kin ji abin da yake faɗa a kaina saboda wannan sirrin sai dai ko ki fada mini abin ni gaskiyar magana ko kuma in kashe ki sai a ai ba rigima akai tsaya ma na kaji ubanka mutun ne mawadaci sari mai arziki ne amma bai da haihu bai haifa bai da lafiya bai da lafiya saboda ka sai naga wannan dukiyar kada ta tozarta sai nake bin mai makiyayin sa mai kiyan dabbobin sa muna mu'amala tare da shi shine har aka samu cikin kaka haife ka sai ce sadaka Muhammad yayi gaskiya da wannan ba wanda ya san wannan sirri amma taba manzon Allah Allah ce to sai ma an san asalin sa ka gane hadarin taba me sayyidina rasulullah kuma har gobe a qur'ani ba'da zalika zanim har gobe ba dan halal bane ga dan shi ya musulunta Khalid ibn al-Walid ya musulunta amma zai karanta utillin ba'da zalika zanim babansa ne kuma me dalili taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wallahi idan kaga mutum musulmi tsakaninsa da annabi ba lafazi kyakkyawa to ka tausaya masa wato an yi mai salbin imani ne gaba ki in dai ba lafazi kyakkyawa da annabi tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum da kansa Abu Sufyan bin bin al-Haris waƙoƙi yayi da yayi waƙoƙi yana sukan annabi wal iyaz billah amma da aka yi fatuhu maka sai zai musulunta annabi sai kawo da kai daga baya yayi kibin manzon Allah yana masa hidima a yakin Hunainu ma shike janye da linzamin alfadarin manzon Allah duljul sai ga shi da can waƙan da yana aibatawa ga annabi da ya mutu a wannan lokacin kafiri zai mutu amma ana nan ana nan yayi ta hidima yayi ta hidima hatta basharahu an-nabi bil janna annabi ce dan aljanna ne sai ga wannan bawan Allah ya zo zai mutu yana kwanci Abu Sufyan bin al-Haris bin Abdul Muttalib iyayensa da mata suna kuka sai kukan da kuke yi yace ai Allah bai koya ni ba basharani rasulullahi bil janna annabi ya ce idan zan yanzu daga nasu ina mutuwa canza ne kaga an canza mawqifin ko lokaci daya an canja shi da daga halaka sai dawo mai yana kiran rasulullah an bashi aljanna sai da kai ce tunda na musulunta ban taba saban Allah ban duk abin da annabi ya ce ba a yi na nisanci wannan abu duk abin da annabi ya ce ayi na rike da kyau ba wasa fa mata alal islam sai ka kaga mutum yana wasa da janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da laban zai mutu ba imani ne in bai tuba ba Allah ya kare mu summa katama zalika bil wa'd as-sadiq sai Allah ya cika maganan cewa yi Allah ya wani alkawari yace kaman Allah ya kamar ubangiji yace na kan buga da kowa yi ba ko Allah ta yasanasimuhu alal khurqum shi wannan mutumin dai zan mai shaida akan goran hancinsa kowa sai ya tabbatar da shi ne wato abin da yi tara mutane yayi a gidansa yace jama'a lokacin aikin hajji ya kusa baki za su zo ga kuma abin da Muhammadu yake a garin nan in muka yi sakaci ba mu yi baki ɗaya ba a kansa ba wallahi duk wanda ya magana zai imani da shi zai bi shi sai ce kun zana daɗin magana haka ya faɗa wani yanzu billah sai ya ce to a yi shawara me ya kamata a faɗa sai wani ya ce ni ina ba da shawara a ce abin da yake faɗa waka ne shi da Allah ya mana shiru Allah ba waka bane ni na san waka na san baharinta na san hazard na san rajaz wannan ba waka bane sai ce to a ce bokanci ne bokanci kuma ai na san sar kullun boka ne wannan allazi yaquluhu muhammad la yunasibu zalik ba bokanci bane to me za a ce sai yayi shiru إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم دبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر يشم sai ku banni tunani ce ku sabon da zamu ce mu ce sihiri ne amma sihirin a baki yake kaman a ce shafi mulera ne in kana jin magana sai ka bi shi saboda mu tsaya akan wannan magana suka ce eh lalle ka kawo shawara to sai ya zama dullayin da za a shigo maka sai da yasa wakilai a zauna a can kawai ana gayawa ana cewa ba a garin da mun yi wani bako fa dan uwan mu ne amma ga abin da ya zama yana kaza ya hana abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki wannan abin da yau manzon Allah sai Allah ya faɗi wannan magana yace utillim ba'da zalika zanim an kana zamalin wa bani idza tutula alayhi ayatuna qala asatiru lawwalin sanatin hu al-khurtum shikenan ko sai gashi ya fita yaki ana zuwa kai aka tsara nan nan dan hancin sa an tsara nan din zuwa ragowa sai ka ce au wai da ma da walidu Allah yake nufi da ma da ma da shi ake nufi wannan shedan da na hancin sa har ya mutu me ya ja masa wannan taba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam zan cika ta zance na da abinda Abu Amir Rahib ne Abu Amir masallaci ya gina kusa da Madina ya hada kai tim da munafikai wanda ya mai da masallacin wurin tim wurin taro dan a yaki manzon Allah da jama'ansa sai doce Annabi sallallahu alaihi wasallam na gina masallaci saboda masu shekaru da yawa da yara saboda haka ina son ka je ka bude masallacin Annabi ce to nayi ni yanzu ta buka amma sai na dawo ina dawo zan je a bude masallacin kaza Allah ya dawo zai je bude masallaci sai Allah ce a la taqum fihi abada Allah ta karkaje masallacin nan har abada ai masallacin kaje kaje kaje abin da shi shafaju rafin harin ne fan harabi fi nar jahannam Allah ya ce masa ai wannan gurin da ka gani ba na kirki bane ga abin da aka shana za kuma kai aka yi washiri a wannan gurin sai manzo Allah ce aje a rusa gurin wannan gurin da aka rusa shi an gina shi da niyyar me adawa da manzon Allah ko Allah ya faɗa aka rusa gurin to sai da ya zama hammulkin muawiya duk wanda da gari ya kai gurin an yi gini duk wanda ya zauna a gidan baya haihuwa ko dabbobi suka zauna a gurin ba haihuwa fushin Allah na nan a gurin sai dai mutum kana barin gidan kuma zaka fara zaka fara samun haihuwa kaga fushin Allah annabi taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko to har kasan gurin ma sai da Allah ya fushi da ita da za a zo daidai nan gurin ake jami'atul islamiyya wani jami'a da aka yi da aka zo za a fara foundation din ginin na farko da za a yi sai ga hayaki na fitowa a wurin hayaki dalili saboda an yi durin da niyyar yaƙar manzan Allah sai Allah ya yi fushi da mai aikin da gunda aka yi aikin gabaki daya sai da ka yan uwa ai taka tsantsan ga nabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka ce maka na manzan Allah ne kaje kana son wannan abu ka rika jin Madina ta fi kowane gari a wurinka bayan maka ko ka'aba ba inda ya kai maka garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana maganan matansa kaji babu wasu mata masu daraja a duniya kamar matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ana maganan sahabbansa ka rika jin babu wasu masu daraja a duniya kamar sahabban in ana maganan iyalan gidansa kaji ba wanda suke da daraja a duniya kamar iyalansa saboda kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake da mata idan ya rasu bar matan idan ta gama ta kawa me za ta yi me za ta yi matan aure haka ne ko amma wani sahabi a zuciyarsa ya fada ba ba baki ba ya ga ce ka ni yanda manzon Allah yake son fitna Aisha nan yanda yake son ta nan inda ya bar duniya to ai ina ganin abin da ya fi kamata kawai in je in aure ta wallahi bai furta ba ka je ka duba al-isaba fi tamyiz isaba na ibn hajar al-asqalani za ka ga sunan wannan sahabi ba ka faɗi sunan sa ne amma a zuciyarsa ya faɗa yana furta wannan sai Allah ya ce wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna zalikum kana inda Allah azima in tubudu shay'an aw tukhfu fa inna Allah kana bikulli shay'in alima لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخوات ولا نسائهن حيث ذاك رشان آيات سيتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله يتي النبي زاهي ما هكا الله تتونا حرمت أورا ما تسهر أبدا أما أن يبتار شكا شاتفوس من الله بالدنيا شاتفوس amma hatta kuma hatta kuma ga Allah bace aure ba me dalili innaha zawjatu rasulillah amma kai da zaka fice ka mutu yanzu kan baji tayi aure ko ba haka bane amma amma shi da manzo Allah Allah ta kara aura ya hana Allah ce ban yadda aure matarsa ba haka ta tabbata har sau kuma ga Allah ba ta kai aure da Allah mutum ne kaman gowa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam na'am za mu tsaya fakarin nusratullahi ta'ala lahu atamma min nusratihi li nafsihi taimakon da Allah ya masa da kansa ya fi a ce manzo Allah shi wa kansa difahi sallallahu alaihi wasallam wa raddihi ta'ala ala aduwihi ablad min raddihi wa athbat fi diwani majdihi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam na'am
ina son samu ƙarin bayani akan kayan Allah ne ake nufi da shi sannan ta bayar da wani bayan hannu zai yi in karanta alwa ina son ƙarin bayani akan